الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يومنا ranar asabar biyar ga watan ramadan biyar ga watan ramadan na shekarar hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda hakan ya daidai da sha bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin za mu sha da ɗaya da ishirin da ɗaya za mu tashi da yadda muka tsaya a cikin tafsir insha Allah ta'ala malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا Allah madaukakin sarki ah, ya buɗe wannan sura ta umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma farko tukuna ita surar ma me sunanta suratul jinni sura wacce take bayani kan aljanu an gane ko kuma makiya ce tana da ayoyi 28 aljanu wata halitta ce ta Allah wanda ya halitta su da wuta wuta kuma ya ba su iko a bisa rikida da canza kamanni a bisa duk wani kamanni da suke so ko mai kyau ko mara kyau amma sai aka ce wa ta hakumu alaihim sura duk wani yanayi da aljani ya koma to wannan yanayin zai iya zai zai rika yin hukunci a kansa misali idan aljani ya zama bera in aka kashe beran to shi aka kashe da fata an gane wannan sai yasa duk idan ya shiga cikin wani yanayi irin wannan yake da tsoro kwarai da gaske ko in ya zama maciji in aka kashe macijin to shi aka kashe kuma ya mutu kenan in zai zama sauro aka mutsuke shi an kashe shi kenan haka idan aljani ya zama wani abu haka kamar sandarai ne irin dutse aka zo aka faffasa shi an gama da shi shi ne ma'anar wata hukuma alaihim sura haka malamai suka ce su ko mala'iku wata halitta ce ta Allah bambanta su da aljanu halitta ce ta Allah wanda Allah ya halitta daga haske su kuma kuma Allah ya ba su iko a bisa canza kamanni iri-iri kuma wala ta kuma alaihi musura su kuma duk wani yanayi da suka koma ba ya yin hukunci a kansu kuma sannan mala'iku ba sa yin shiga mara kyau su kuma ko ta kaskanci sai dai mai kyau kawai saboda su bayan Allah ne mana karta to kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya aiko shi zuwa ga mutane haka nan kuma Allah ya aiko shi zuwa ga aljanu akwai hadisai da yawa na Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu wanda manzan Allah ya ce zo mu tafi suka tafi sai manzan Allah ya zana mai wani zane ya ce karka wuce nan gurin yace duk abin da zaka ci kuma karka wuce nan gurin yace da manzan Allah ya wuce sai na ji ana ta surutai ana ta surutai maganganu iri iri haka yace ba dan dai na tuno umarninsa cewar kar in wuce nan ba to ni da hankali na bai kwanta ba da yana wuce har manzo Allah ya dawo yace wasu wasu jama'a ne na aljanu suka zo suna yi man tambayoyi kan addininsu na musulunci saboda haka akwai aljanu wanda suka musulunta da yawa har yanzu kuma suna musulunta cikinsu kuma akwai alfirar jama'a iri iri akwai sufaye cikin alfirar kwarai akwai wanda ba sufaye ba akwai isnadin da ibnu kasir ya kawo ma wanda wani mutum yake cewa wata rana a gidana tarar waha ilaina zinniyun wani aljani ya kawo mana ziyara amma ta sauti kawai na gani sai muka gabatar mai da abinci muka ce farko dai ma a habbu ta'ami ilaiku ya ku aljanu wani abinci kuka fi so ya ce al'urz shinkafa ya ce muka kawo mai sai gashi ana ɗauke noma ba ma ganin mai ɗauka amma ga ta nan tana tarawa sai ke ce mashi a yana suna suka yi tafira bai ganin jiki amma yana jin sauti karshe yake cewa wa marra fi zasu fikum qala sharruna ba ina fassara wannan ba an gane ko to da haka a take akwai kungiyoyi da yawa da yawa cikin su sannan daren da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wa tawalat bushra al-hawatif an qad wulida al-mustafa wa haqqa al-hanaw ko kuma wa haqqa al-hanaw an rika jin muryoyi an gane ko muryoyi ba a ganin masu muryoyin sai dai muryoyin suna cewa an haifi zababban Allah murna ta wa zaba ake taji shi ne ma'ana wasu wani kushirar hawa ta a kuma cikin alburda yana cewa wal zinnu tahatir wal anwaru sabi'atun wal haqqu yazharu min ma'anan wa min kalim lokacin da aka haifi manzo alaihi salatu wassalam aljanu suna ta magana ake tajin maganganun aljanu ga haske nan kuma yana ta tashi ta ko'ina sannan akwai wani mutum a zamanin ma'aiki ana ce mashi aswad bin qaribin shi wannan aswad bin qaribin yana hulɗa da aljanu to lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta a wannan surar sai ya zanto aljanu idan sun je sata ji ba sa isa inda suke so ana jebo su da wani mizayil na jikin taurari sai ya zonto alzanin da yake kawo mai sakonni sai ya zonto baya kawo mai komai shi a suwani bin kalibi kwanaki da yawa sai rannan alzanin ya zo yace me yasa baka zuwa yace ai duk inda muke zuwa mu samu wato wani sakonni a sama an riga an toshe wannan guraren yasa ba a gani na yace dalilin haka kuwa akwai wani annabi a Tihama shine Makka wanda Allah ya aiko shi to ta sanadiyar aiko shi an hana mu sauraron duk wani zance wanda muke samuwa a sama to da ya ga haka kawai sai ya kudurta bari shi ma ya musulunta kawai ya taho wajen manzo alaihi salatu wassalam yayi wasu baitoci ina ga baitocin sun kai guda tara wanda yake nuna cewa ya musulunta a cikin baitocin yake cewa wa ashhadu anna allaha la rabba ghayruhu wa annaka ma'amunun ala kulli ghaib ina shaida cewar Allah ba a bauta idan ba shi ba kai kuma ya rasulullah abin amincewa ne a bisa dukkan wani wahayi da Allah ya aika da shi kuma har ma ta kai shi zuwa ga tawassuli da manzon Allah yake cewa fa kulli shafi'an yawma la shafa'atin siwaka bi mugunin an sawadi bil qari wato ka zama mai ceto a gare ni a ranar lahiran da ba wani mai ceto in ba kai ba wanda zai wadatar da sassawa da bin ƙari shi sunan mai mai ainihin baitocin ke so za ka a takaice dai alzanu akwai su gaskiya ne a musulunci akwai alzanu a ƙur'ani ya yi bayani kan alzanu ga surar su masu kutum sannan kuma idan ka lura a farkon farko farkon suratul rahman da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce khalaqal insana min salsalin kal fakhar ya halitti ya faɗi kai yadda aka halitti dan adam sai ya ce me wa khalaqal janna min marijin min nar kaga an ambaci aljanu har da abubuwan da aka halitta aljanun da su shine wuta kuma shaydan dama da ke shi ma yana daga cikin jinsin aljanu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa cikin suratul kahf wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al-jinni ko mala'iku sun yi sujada sai dai shaydan ne kadai bai yi ba shi ya kasance daga cikin aljanu to me dalili mafi ƙarfi wajen kin yin sujada shiga annabi adam ai cewa ya ana khairun min Allah ya tsare mu da girman kai yace ni na fi shi domin khalaqtani min narin shine mahallin shahid ni ka halitta ni ne da wuta shi kuma wa khalaqtahu min dinin shi kuma ka halitta shi da turbaya da haka shi a ganin shedan wuta ta fi turbaya daraja a gun safa amma saboda wuta tana cin tirbaya shi a tunanin shi sannan wuta haske ce ita kuma tirbaya duhu amma malamai sun ba shi afuwa suka ce amfanin tirbaya ninkin baninkin baninkin ne akan amfanin wuta domin ita wuta a mafi yawancin lokaci lokuta ma barna take yi a mafi yawancin lokaci so da haka a takaice dai a musulunci akwai aljanu sannan kuma yadda Allah ya aiko manzon Allah zuwa ga ‘yan adam kuma ya aiko shi zuwa ga aljanu har ila yau kamar yadda kuma ya aiko shi zuwa ga dukkan halittu gaba daya kai yadda ma al-imam al-bari cikin malaman tauhidi yake cewa bal kai ba haka ba shi manzon Allah mursalun ila ma fil jinani min al-hur har matan aljanna manzon Allah annabin su ne sallallahu alaihi wasallam kaga ai su ba ma umarce su da wani sallah ba ko ko azumi ko magana wata bauta ba wannan to amma manzon Allah annabi kowa da kowa ne har zuwa gare shi kuma wanda ya yi imani a cikin aljanna zai shiga aljanna wanda ya kafirce zai shiga wuta kuma aljannu ba wani abu bane face sai bayan Allah ba su san gaibi ba aljani bai san gaibi ba yadda ka ganka kawai haka yake bai san abin da za a yi anjima ba ko ba shi da wani iko sai dai kawai Allah ya ba su wani dama na yin sauri wajen nemo abu ko kuma su nemo labarin wani abu a nesan duniya to sai su iya zuwa su nemo cikin ƙanƙanin lokaci su zo su gaya ma boka ko wani mai kama da wannan sai ya tunanin kamar sun san gaibu alhali ko zuwa suke suka jiyo ina ba ta an gano wannan aljani bai san gaibu ba idan ka kudurta aljani ya san gaibu kana da tabo a cikin addinin ka da imanin da ba ta an gano ai ka ga annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam lokacin da ya sanya aljanu suka rika yin ginin baitul maqdis ya samu wata sanda ya dogara da ita yace ya Allah lokacin karbar rayuwarsa ne yace Allah ina so ka boye mutuwata ga aljanu yadda mutane su fahimci aljanu ba su san gaibu ba an tsorata da su ana tunanin sun san gaibu to a haka Allah ya dauki rayuwarsa yana tokare da wannan sanda ya dauki watanni da yawa kuma shekara a haka sai da gara ta cinye wannan sandar sannan ya fadi da aka ya ba da aka gane ya mutu ya yi wa fati sai aljanu suka rika jefar da kwagirai na ayyuka aka ringa rugawa da gudu ma'ana an sami yanci falamma kharra tabayyanat al-jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azab al-muhin yayin da annabi Suleiman ya fadi sai aljanu da kansu suka gane ashe ba san gaibu ba da a ce sun san gaibu ai da ba zo na suna ta aiki mai wahala tsawon lokacin mutu rasuwar annabi Suleiman alaihi salatu wassalam so da haka a takaice aljani ba shi da ikon komai in ka ga mutum aljani ya samu tasalludi a kansa to ya rabu da Allah ne kawai amma in dai kana rike da shari'a to aljani bai iyawa da kai bai iya gugurmaya da wanda ya rike sikirori da ainihin wato da shi rike shari'a da kyau mutum ya rike shari'a ya rike sikirori aljani bai iya ma komai da ba ta an gane wannan saboda haka wannan sura suratul jinni ce kuma makiyya ce tana da ayoyi 28 tana farawa da umarni shine bismillahir rahmanir rahim qul uhiya ilayya أنه استمع نفر من الجن كجاء مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسي أن يوحي زوا غرين cewar lallai wasu jama'a daga cikin aljanu sun saurari alqur'ani annafaru a larabci an ce min salasatin ila ashara daga uku lissafin da ya kai uku zuwa goma shine nafar an gane wannan ku to wasu aljanu an ce guda tara ne in ji wasu malam wasu sun ce kuma a'a guda bakwai ne bisa sabani to kuma dai nawa ne dai ba su kai goma ba sun zo sun saurari alqur'ani faqalu inna sami'na qur'anan ajaba sai suka ce lallai mu mun ji wani abin karantawa mai ban mamaki shine wanda muka ji manzon Allah yana karanta an ce sun saurare shi ne yana yana yin karatu a cikin sallar asuba yana kuma karanta ar-rahman allama al-qur'an wasu kuma suka ce yana karanta iqra bismi rabbikal ladzi khalaq amma wasu sun hada ruwayoyi sun ce duka ne yake karanta ai sallar asuba a raka'a biyu ce ko kuma a raka'a farko za a iya karanta ar-rahman dukkan a raka'a ta biyu kuma za a iya karanta iqra din daga dukkan su ne sun ji manzo Allah ya karanta ar-rahman sun ji ya karanta iqra kuma kowace sura a cikin waɗannan surori akwai bayanin halitta da kuma wa'azoji a ciki to da suka je suka ce mun ji wani abin karantawa mai ban mamaki mai fasaha ya hadi ila rushdi wannan abin karantawa din yana shiryawa zuwa ga shirya yadda mutum zai tafiyar da rayuwarsa daidai fa amanna bihi da haka mu dai mun yi imani da shi su aljanun ba suna gaya ma ƴan uwansu ne fa bayan sun zo sun ji kuma sun koma sai suke gaya musu walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu ƙara yin shirka da ubangiji mu ba ga kowa mun bar shirka mun yi ban da ita وأنه تعالى جد ربنا كما للي girman Ubangijinmu ya ɗaukaka ƙwarai da gaske, mattaka da sahibatan wala walada, Allah tabaraka wa ta'ala bai riƙi mata ba kuma bai riƙi ɗa ba, ba shi da mata ba shi da ɗa, wannan kaga kaudawa ne da kuma ainihin rishin yadda da aƙidar kiristoci cewar Allah yana da mata ita ce Maryam ko yana da tashi ne annabi Isa kuma rubuzawa ne ga aqidar Yahudawa da suke cewa Uzairu dan Allah ne su ma kuma rubuzawa ne ga aqidar mutanen Makka da suke cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah da ba ta an gano matta da sahibatun wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah sharafa kuma haƙiƙa wawa a cikinmu ya kasance yana faɗin wa Allah wata magana wacce ke mai nisa da gaskiya ita ce shafa zalim wawa a cikinmu shine wanda bai san Allah ba sai ga yana faɗi wa Allah magana mai nisa da gaskiya ya rika cewa Allah yana da ɗa ko yana da mata da wannan shine abin da azaru suke ta gaya wa junansu bayan sun musulunta sun je kuma suka ci gaba da yin wa'azi a cikin mutanensu suka zama wakilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutanen su kamar yadda wasu ayoyin su su gaba da haka na'am
wa anna ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا Allah madaukakin sarki ya ci gaba da kawo mana wannan hikaya wanda aljanu suke faɗa wa ƴan uwansu cewar wa anna zananna hakika mu dinnan a da can mun tabbatar domin bayani ya gabata cewar idan ka ji sanna a cikin alkur'ani kuma anna ta zo gabanta to tana ba da fa'idar tabbas ne ba wai zato ba to hakika mun tabbata allan ta kula insu wal jinnu ala zalika da cewar lallai aljanu da mutane ba za su taba faɗa wa Allah wata magana ta ƙarya ba da aka cewa da ake Allah yana da ɗa ko yana da mata ko yana da abokin tarayya ne da san mun tabbatar da cewa gaskiya ne ko sai dai yanzu muna neman gafarar Allah bayan sun musulunta ne shine cewa Allah zan na Allah ta kula yin sojin Allah ya kiriba wa annahu kana rijalun min al-ins kuma lallai wasu mazaje daga cikin mutane ne su kasance ya'uzuna suna neman kariya bi rijalin min al-jinni da wasu a wajen wasu mazaje na aljanu fazaluhum rahaqa to su ɗan adam ɗin sai suka ƙara wa aljanu girman kai da kangara cewa yanzu gun su ake neman kariya to anan suna da wata al'ada ne a kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya tafiya cikin dare zai yada zango a wani ya kwana ko ya dan rage dare sannan ya ci gaba da tafiya idan bayan kun soke kayan sai ku miƙe tsaye ku ce na'uzu bisayyidi hazal wadi an gane ko muna neman tsari da shugaban wannan yankin an gane ko muna neman tsari shi zai kare mu duk wata matsala ka ta same mu shikenan sai a zauna wai an yi nemi tsari wajen shugaban aljanun yankin da haka duk wasu ƙananan aljanu zai hana su ba za su kawo farmaki ba to su kuma aljanun ana masa haka sai sun ƙara girman kai da kangara ashe cewa su wata tsiya ce da ba ta an gano wannan to kuma haka suka rika yi musulunci ya zo ya hana da wannan manzo alaihi salatu wassalam ya ce ma abdullahi bin abbas yake cewa ya gula inni uallimuka kalimatin ihfazillah ya hafazka yace ya kai yaro zan sanar da kai wasu kalmomi ka kiyaye addinin Allah da dokokin Allah shi kuma Allah sai ya kare ka sai ki sawai za su alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan za ka roƙa Allah za ka roƙa kar ka roƙi wani wanda ba Allah ba idan za ka nemi agaji ka nemi agaji a wajen Allah ba wajen wani Allah ba yace wa alam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kar ka saba Allah lak ka sani cewa da mutane duka al'ummatai ma duka ba sai mutane ba da za su tattaru duk duniya a taru akan sai an amfanar da kai wanda wani abu to ba za su iya amfanar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta a gare ka na amfani yace wa in ittama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in kar ka saba Allah alayka rufi'at al-aqlam wa taffat as-suhuf yace da a ce al'ummatai duka za su haɗu akan sai an cutar da kai sai an baka matsala to ba za su iya cutar da kai ba sai da iya abin da Allah ya rubuta zai same ka kawai alƙaliman da Allah ya sa aka yi rubutun abin da zai samu kowa an ɗauke alƙaliman takardun kuma sun riga sun bushe haka manzo Allah yake ga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da haka mu an hana mu neman tsari da kowane abin halitta sai Allah hatta ruhani za ka iske wanda ke kiran ruhani za ka iske ya zama kamar wani birke birke ko ta ya kama tashar da ba ita ba wanda kawai za ka roƙa Allah shi kadai za ka roƙa sai dai ka iya yin tawassuli da manzon Allah ko wasu bayan Allah mana gaska amma ba a ce ka roƙi kowa ba Allah kadai shi kadai za ka roƙa da ba ta an gane wannan a za ka yi kisuwa wa anna zarna Allah ka kula da insu wal jinnu ala Allah كذبا وأنه كان رجال من العيس يغوزون برجال من الجن فزادوا مرهقا نعم
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا Allah madaukakin sarki yake cewa wa anna zananna ko hakika mu mun yi tsammanin Allah ta kula insu wal jinnu ala Allah kadhiba amin yi wannan ko mutane da aljanu ba za ba za su taɓa faɗin ƙarya su dingina wa Allah ba. wa anna lamasna samaa wa annahu zannu kama zanantu ko shine ke gaba kuma lallai su aljanu sun yi tsammani kamar yadda kuma kuke tsammani ku mutane allan ya ba'atha Allahu ahada cewa ranar lahira Allah ba zai tada kowa ba kafin mu zo mu musulunta din nan aljanu mu ma yadda mutane kafirai wanda suke tabbatar da cewa ba ba tashin alkiyama to mu ma a haka muke wa anna lamasna samaa mu dinnan kuma lamasna samaa mun nemi zuwa sama mu sato magana kamar yadda muke yi a baya daga wajen mala'iku to amma fa wajarna ha muliat sai muka same ta an cika ta ita wannan sama din harasan da yan gadi su ne mala'iku an gane ko kuma waɗannan yan gadi shadidan masu ƙarfi wanda baka isa ka kusanci inda suke wannan gadi ba wa shuhuba da kuma wasu taurari wanda wani haske da wuta take fitowa a jikinsu ta zo ta rubuta aljanun da suke zuwa satar wannan cizon to mun nemi mu je sama sai muka ji wannan al-imam al-busiri yake cewa a cikin hamdiya yake cewa tadarujul jinna an maqa'ida lis-sam'i kama tadarujul si'abar ri'a yadda wannan mala'iku suke kora aljanu yadda kasan a samu makiyayi yana cikin kiwon tumakai sai kura ta zo ga makami a hannun shi yaya ai wani fada na rabani da yaro zai masa ko ta yi nesa ba ba a bukatar ta a nan gudu haka su ma arzami in suka zo ana kai musu duka kuma suna shan wahala wani ya karye wani ya kurince wani ya makance wani ya jigata wani ya kama rashin lafiya mai tsanani a haka yasa suke jin tsoron zuwa ne saboda abin da ke faruwa ba mai daɗi bane gunsu فودرناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وعنا كنا نقعدكم كما لله mu dinnan mun kasance muna zama minha a jikin sama wannan kankaran sama din ke maqaida a guraren zama lissam'i domin mu ji maganganu na mala'iku da suke yi wanda za a zarta a ƙasa sai mu ɗauko sai mu kawo bokaye sai su rika gaya wa mutane ya yi tsammanin bokaye sun san gayo faman yastami al'ana amma duk wanda yace zai je ya saurari wannan zance a yanzu ya ji lahu shihaban rasada to lalle zai samu wani shihaban wato tauraro rasada wanda yake jiransa dama an riga an shirya shi tsaf jira ake kawai ka zo sai ka ji pat ya faru amma kamar yadda ya gabata cikin karatu cikin mana baya ba tauraro ke fadowa ba wani tartsatsi ne a jikin tauraron da wani mizani shi ke fitowa sai je ya buge wannan aljanu ya ji da mu shahaba da sanana Allah madaukakin sarki yake cewa wa anna la nadari kuma mu dinnan ba mu sani ba lokacin da muka je sama mun ga an hana mu hawa to ba mu sani ba asharrun urida bi man fil ard shin sharri ne ake nufi ga mutanen duniya da aka hana mu zuwa mu sauraro ba a so mu ji mu zo mu gaya musu am arada bihim rabbuhum rashada ko ku a'a ubangijin su ne wato ya nufi shari'a a gare su za a aiko wani sako ne muhimmi na shirya ba a so mu je mu je mu yada kar a yi masakon kutun gwila shi ya hana a sa mu zuwan nan duhu mu sani in ka lura cikin maganganun aljanun nan akwai ladabi haka mai zalale ne ya faɗa kaga sun ce a sharrul urida ba a ce arada Allah ba sharri ne ake nufi ga mutanen duniya wajen sharri sai aka ce ake nufi kawai to an san kuma wa ke nufi Allah kadai ke nufi amma wajen shari'a sai aka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijin su yayi nufin shari'a ne gare su to wannan shine ladabin magana tsakanin mutum ko tsakanin kowace halitta da ubangiji in sharri ne karka jingina wa zuwa karka jingina shi zuwa ga Allah ka jingina shi zuwa ga zuciyarka ko shelan tare da cewar kuma Allah ne ya yi abin in kuma alkhairi ne karka jingina shi zuwa ga kowa sai Allah a cikin sahihul bukhari manzo alaihi salatu wassalam cikin wata wani dogon munazati da yayi da Allah sai ki sawa sharru laysa ilayka sharri ba a jingina shi zuwa gare ka ya Allah wato kirari yake taima Allah to a ƙarshen kirari yake wa sharru laysa ilayka biya dikal khairu wa sharru laysa ilayka alhairi na a hannunka amma sharri ko ba a jinginawa gare ka tare da cewa kuma duk daga Allah take kuma kaga ko ayan nan ta suratu ali imran haka ta ce qul illahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha me aka ce gaba biyadikal khairu kawai alhali abubuwan da aka jero alhairi ne da shari sharri aka dinga jerowa ko tu'til mulka man tasha alhairi watan zuul mulka bin man tasha ba sharri wa tu'izzu man tasha alkhairi wa tuzillu man tasha ba sharri ne amma aka ce biya dika alkhairu alhairi a hannun ka yake za ka iske malaman tafsiri suke da ce ai wa sharru ai ma'ana hadda sharri amma dai ba za a jingina wa Allah ba kai sai ko aka sai biya duka alkhairu kawai innaka ala kulli shay'in qadir so da haka am arada bihim rabbuhum rashad wa anna min nasalihuna kuma suka ce mu dinnan aljanu daga cikin mu akwai mutanen kirki ya daga san mutane akwai mutanen kirki da yawa ko kuma akwai na banza yace to mu ma cikin aljanun haka muke wa minna duna zalik daga cikin mu kuma akwai waɗanda ba mutanen kirki ba kunna tsara'iƙa mu mun kasance muna da hanyoyi iri-iri idada masu bambanci da na waɗannan wa'annan suna da wata ɗabi'a da wani halayya wanda ba irin ba na waɗannan ba wa'annan ma haka sannan kuma suna da mazhaba iri-iri kamar yadda na kawo magana da zuko an tambayi wani aljani da ya kawo ziyara gidan wani ibnu kasir shi ya kawo ruwaya aka ce wa marra fi fikum sai ce sharruna mai jin larabci sai je masara ba yana masara wata arabiya amma dai mutum in yana jin larabci zai gane abin da suke ne amma ara da mimar kuma shara ko kuma wa min na tuna zalikun na tsara yi ga kidada na nan kuma da Allah madaukakin sarki yana ci gaba da faɗin wannan hikaya ta aljanu yace wa anna zananna allan nu'jiza Allah fil ard mu dinnan mun tabbatar cewa ba mu gagara Allah ba ba za mu taba gagara Allah ba a cikin ƙasa din nan a baban ƙasa walan nu'jizahu haraba ba kuma za mu taba gagara Allah ba wajen guduwa mu gudu mu tsere masa ko mun san haka kuma wannan shine hakikanin sanin Allah ka gane cewa kai wato gajiyayye ne wani hadisi duk da bai inganta ba amma ma'anar shi tana da kyau cewa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu za ga shi a gurare da yawa a cikin littafin ta'lim amma malaman hadisi sun tabbatar da cewa hadisin bai inganta daga manzon Allah ba cewa duk wanda ya san kansa to ya san ubangijinsa in ka gane kai waye kai kaskantacce ne kai ba kowa bane to za ka gane ikon Allah da karfin Allah kenan amma in kana ganin kai wata tsiyata to shi kenan take da sakarcin da kawai an gane ko me me yake faɗa cikin akwai misbahu rawi na shak abdullahi gondo yake cewa hadisu yawmi saw yawmu sawmikum wa man arab ay rabbahu fa ba'ilun liman arab da bahar rajul yayi yawa yace hadisin nan da take cewa yawmu sawmikum yawmu naharikum shi ma hadisi ne bai inganta daga wajen manzon Allah wai sai wannan ranar da aka kama azumi a wannan ranar za a yi sallar layya amma zaka iske shi ma yana faruwa haka da yawa duk ranar da aka fara azumi yanzu bana ba an fara azumi ranar talata ba to da wuya baka iske kuma sallar layya ta ta kama ran talata din to akwai hadisin da aka kawo aka ce manzon Allah ya bada yace to wannan hadisi wa man arab da kuma hadisin da ke cewa man arafa rabbahu nafsahu kai bakar araba rabbahu yace fa batilun liman araba wannan duk wanda ya san ilimin hadisi ya san duk hadisi ne na ƙarya ba sai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk da cewa a wajen isnadi ba su inganta ba amma a wajen ma'ana suna faruwa domin wa kan min hadisin mawdu'in isnadan wa sahihun matnan da yawa zaka samu hadisi a isnadin shi bai inganta ba ƙarya aka yi wa manzon Allah amma magana kuma mai kyau ce amma da haka ba za ka baƙe saka ce hadisin annabi ba so da shi manzon Allah duk abin da bai faɗa ba a jingina mashi in ka jingina mai kuma kaya mai ƙarya duk kyawun magana idan ga misali utlubul ilma walau bisin ba ma hadisin manzon Allah ba duk wanda ya bincike cikin isnadin hadisin zai gane hadisi ne na ƙarya amma ma'anar shi kuma mai kyau ce saboda tana magana akan neman ilimi ne ko mun wahala ko mun nisa wasu hadisan suna isha- ishara zuwa ga irin wannan ma'anar amma da i wannan lafazin shi bai inganta daga annabi ba. da fata an gano da haka suna da yawa in aka fara ɗauko maka hadisan ƙarya wanda ake wa annabi sai ka nemi ka ɗora kanka a hannunka a kai ka ce kai ashe dai abin akwai yawa to suna da yawa amma dai ba ka iya ganewa sai ta hanyar karatu karatu ko mai zurfi amma dan kawai ka ɗauko littafi za ka an ce annabi ya yi magana kawai ya za ka gane me ta inganta da gare shi ko ba da gare shi ba sai da bincike mai zurfi sannan za ka gane domin wata magana mai kyau ce da kada an ce annabi ya ce sai ka ce idan dai ko da gaske ko annabi ya ba amma da an bi sinadi anan za a gano ta inganta annabi ya faɗa ko ko bai faɗa ba da ba ta an gano wannan na'am da haka wa anna zananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba na'am وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به na'am
فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا wa anna lamma sami'na al-huda amanna bi kuma mu dinnan yayin da muka ji shari'a a bakin mai fadin ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amanna bihi sai muka yi imani da mai fadin wannan magana an gane ko domin kalmar nan ta al-huda lafzun ne mu'annasun inda ita ake nufi da yace amanna biha an gane ko amma amanna bihi sai muka yi imani da mai faɗin wannan shari'a da fata an gane wannan fa man yu'min bi rabbih duk wanda ya yi imani da ubangijinsa fala yakhafu baksan wala rahaqa to ba zai ji tsoron tawaya ba Allah baya tauye kowa aikinsa wala rahaqa kun ba zai ji tsoron a ringizo ba wasu ayyukan da kai marasa kyau a ɗauko wasu miyagun ayyukan duk a ƙara tafga ma Allah baya yin haka in ga mutum an mai haka sai dai in ya zama al-muflis kamar yadda hadisin manzo Allah ya faɗa ya zo lahira ya ci dukiyar wannan ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya bugi wannan ya zubar da jinin wannan za a din- dinga ebo ladan shi ana ba su to in yayi da yawa har ladan nayi sai ya kare amma waɗanda ya mata addanci kuma suna da ragowar bin haƙƙi to sai a dinga ɗauko zunuban su ana jin zaɓe shi ne za a biya su haƙƙin haƙƙin su to sai dai in haka amma shi Allah ya ce ya ƙara ma laifi bai ƙara ko kuma wajen ladan ka ya rage ma baya yi saboda adalci irin na ubangiji na'am na'am وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا wa anna minnal muslimuna wa minnal qasidun suka ce mu kuma mu aljanu daga cikin mu akwai musulmai masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su da yawa wa minnal qasidun daga cikin mu kuma akwai waɗanda suka zalunci kansu suke kan kafirci faman aslama wanda ya musulunta fa ulaika to waɗannan taharrau rashada sun nufi shari'a dodar duk wanda ya musulunta to wannan ya bi hanyar shari'a dodar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani bayahudi ko wani banasari da zai ji Allah ya aiko ni ya ƙi yarda da ni ya ci gaba da rike kiristancinsa ko ya ci gaba da rike yahudancin shi illa kabbahu Allah yawmal qiyamati fi nari jahannam ba sai ko ranar alkiyama Allah sai ya kifar da shi cikin wutar jahannam wannan yahudancin da ya rika ko wannan kiristancin da ya rika ba zai amfana mai da kawai ba a wajen Allah saboda wani abu ne wanda yake an soke shi a wajen Allah ba sakamako tunda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk wani addini da ba na musulunci ba Allah ba zai karbe shi wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya nufi wani addini ba musulunci ba to ba za a karba ba Allah ya sauke karban wani addini in ba musulunci ba tun lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma al-qasid
أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا kaga ma aya ta gwada ko kai tsaye wa amma al-qasid amma ko wanda suka zalunci kansu ba su musulunta ba fa ulaika taharraw al-aqwa kanu kai li jahannama haqaba to wannan sun kasance kirare ne na wutar jahannama ma'ana za su shiga cikin wuta su kone kamar yadda kirare ke konewa cikin wutar duniya su babbake to kuma in da za a babbake din ma a tsaya haka sai a ce da sauki Allah tabaraka wa ta'ala cewa ya kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra haliya suqul azab duk lokacin da fatin jikinsu suka suka nuna suka zagwanye da da wuta sai mu musanya musu wasu sababbin fatosi dan su landana azaba an gane ko akwai wani littafi da ake cewa alamul arwah zaka je shi akwai mu'jizar qur'ani a wannan ayat da karanto yanzu domin fata a likitanci fata ita ke koruwa tana shan zafi idan da za a cire fatar mutum jika ba zai ji zafin wuta ba ina ba ta gano to wannan hakikar ita ce Allah ya kawo a cikin wannan ayat kullama nabijat suluduhum baddalnahum suludan ghayra li yazuqul azab domin su rika dandana azab to Allah ya kare mu daga azab domin ita wutar jahannama wato farkon ta farashi aka hadisi mai yace aka rubuta ta shekara dubu ta koma baki kirin to ta koma kai zawur aka ƙara rurutu ruruta ta shekara dubu sai ta koma baki kirin kamar kwalita to har yanzu haka take baki kirin kamar kwalita a zafi to wajen wajen kala kenan wajen zafi kuma ta ninka wutar duniya su saba'in haka hadisin wannan malik manzon Allah alaihi salatu wasallam ya tabbatar ta ninka wutar duniya su saba'in sannan kuma wa'anda suke azab ba kuma iya wutar suke azaba ba akwai kunamu da macizai da kwaruruwa na wuta din akwai kwarin da yake cikin wutar ma ita kanta wutar neman tsari take daga shi saboda bala'in da ke cikin shi sannan kuma akwai abinci kuma iri-iri ko irin su tsare wani abinci ne na kaya da da ruwan sha wanda yake irin gurba kamar gurbataccen mai duk dai bala'i da yana cikin wuta Allah ya tsare mu daga shigar ta fakanu li jahannama hataba sun kasance kirare ga wuce wuce jahannama Allah ya tsare
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا na'am لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا Allahu akbar Allah madaukakin sarki yace wa Allah istaqamu ala tariqati da a ce mutane za su tsaya sosai akan hanyar nan ta musulunci wannan shine fasara farko wasu malaman su musulunci da a ce mutane za su tsaya akan hanyar bata kowa ya dawo a lalace a bi hanyar bata to he la'asqainahum ma an gadaka dauki dukkan biyu kowace yana da ma'ana to da mun shayar da su ruwa wanda yake mai yawa in bangaren masu imanin ne mun ba su saboda somuntabi in bangaren kuma wanda ba su imanin ba ne mun ba su ne saboda mu fitine su don su mutu a haka ba tare da sun tuba ba mu ta ba su ni'ima iri-iri linafsi na kulfi domin mu jarraba su mu jarrabe su a cikin wannan ruwan da za mu ba su saboda shi ruwa shine arzikin duniya ko ana tabbatar da ana azumin nan kowa ya gane haka ko in aka wajen karfe karfe daya zuwa karfe biyu kafin rana da wada sanyi ai kowa zai gane muhimmancin ruwa da a ce za a kai azumi a ce duk an nemi ruwa a buntuwa an rasa yaya ko ina a ruga gidajen masu fiye wata nan ma babu ko daya ai lokacin da kowa ya gane muhimmancin ruwa a ce kowace sola a ce biya kafe kowace rijiya babu to Allah ba zai haka ba saboda ya alƙawari ba zai halakar da al'ummar manzon Allah da irin wannan tsarin to a gane ruwa shine arzikin komai na rayuwar da kuma abincin da za a samu a rayu duk da ruwa suke tabbata to da hain ba su ruwa mai yawan gaske linafta na wafi dai shine arzikin domin mu sarrafa su a cikin wannan ruwan wa man yu'rid an zikir rabbih duk wanda ya kauda kai gaban ambaton ubangijinsa yasluku Allah zai shigar da shi azaban azaba sa'ada mai hauhawa Allah ya tsare mu ita azabar wuta ta gobe wata biyu ta fita yau bala'i ta jibi ta fita gobe din haka kullun karuwa za ta yi ba ran da za a ce ka samu sauki kuma to ita kuma aljanna din ranar juma'a yadda manzon Allah ya faɗa a hadisi cewa ana zuwa kasuwa din ranar juma'a amma ba wai kasuwar sai da wasu kayayyaki ba a kasuwa ce ta a haɗu a gaisa da juna bayan an yi murna an haɗu an gama duk gaisawa an yi firarraki to in za a dawo gida sai wata iska da taso mai sanyi sai ta wawatsa masa wani abubuwa sai kowa ya ga ya ƙara kyau an ji hane ko da kwarjini to kuma kafin su dawo gida matan na su ma an ƙara masa kyan da kwarjini da haka da mai gida ya shigo gida sai matan aljanna ce sai kai mai gidan sai ya ce wa matan nashi bayan na tafi na bakku da na dawo na kun ƙara kyau da farjini ya su masu ce wallahi da kuka dawo kuma mun ma sai mun ga kun ƙara kyau da farjini to duk ranar juma'a sai an yi haka sai an tafi wajen wannan shagali a ce a dawo kuma a ƙara wannan farin ciki a ci gaba da yi su ku yan wuta azaban sa'ad azaba ce mai hauhawa Allah ya tsare mu manzo Allah ya faɗi mafi saukin mutane wajen shan azaba a cikin wuta yace wa rasulun lahu zamratani wani mutum ne wanda yake da garwashi za a yi masa an gane ku gwargwadon girman kawahuwansa garwashi ne ke kamar takalma an gane ku yugan nadin bihi ma dimagu za a rika sanya kwanyarsa ta rika tafarfasa ta sanadiyar wannan garwashin da ya hau kansu an gane ku idan kunya ta rika tabarfasa fayara fala yara anna wahiran ashaddu min azaban shi a ganin shi yadda yake jin bala'i bai ganin akwai wanda ya ci shi tsananin shan azaba manzo Allah ya ce wa innahu la ahwanuhum azaban amma kuma shine mafi saukin su wajen shan azaba wanda za a mai wannan hakkan yashi tana tausa tana tabarfasa Allah ya tsare mu Allah ya kare mu na'am
wa annal masabila lillahi fala
Allah madaukakin sarki ya ce wa annal masajida lillah kuma lallai masallatai dukan su na Allah ne kuma in ka gina masallaci kana gamawa ya ya karfin ka ba kai saka mai da shi shago ba ko ka mai da shi suturin ko ka mai da shi wani abu na Allah ne kawai yadda ma mai littafin askari ya ce masallaci hubusi ne wa ilin taqalatil imaratu anhu ko da gari ya tashi daga gurbin iya shafin masallaci kar a saki a saida shi ba na kowa bane na Allah ne kawai in ka saida za ka tsaka ne ka don ba na ka bane tunda dai ka ce wannan masallaci ne to yanzu ya zama na Allah kawai ko an tashi gurin ya zama kofai wannan shafin gurin na Allah ne ba a saida shi kuma kar a gina wani abu a gurin in ka ga an gina wani abu a masallaci sai dai gwamnati idan ta ga wata muhimmanci kuma shi ma sai an nemo badalinsa an gina shi a wani guri ya halatta ko ana so a yi hanya gurin ko a yi wani abin da zai amfani al'umma to ana iya tara masallaci sai a yi shi a wani gurin amma ba haka nan kawai masallaci sai ka mai da shi wani abu ba a yi haka wa annal masajida lillahi masallatai na Allah ne wannan shine fassarar farko akwai wata fassara wa annal masajida wadda al-imamu qatada ya kawo cewar guraren da dudin nan hannuwa tafukan hannaye da gwiwoyi da kawahuwa da goshi da hanci na Allah ne kawai kar a yi ma wani sujada ba Allah ba da su shi ma duk fasara kuma kowace sai ya ta fala ta da kuma Allah ya hada kar ku sake ku kira wani tare da Allah a masallaci in kuma gabobin ne kar ku bauta wa kowa tare da Allah da waɗannan gabobi din su sujada ne so da waɗannan guda gabobi guda bakwai su ne gabobin sujada ne na'am
wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kanu yaquluna alayhi libada
wa annahu lamma qama abdullahi wannan abdullahi din kuma manzon Allah ne kuma wannan shine mafi soyuwar suna a gare shi abdullahi bawan Allah kuma shine mafi kololuwar daraja a gunsa yadda maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu ya kawo cikin fi riyadit tafsir wadan subhanallazi asra bi abdihi yace kaga wannan abdu din nan shine mafi girman suna wajen annabi yace misalin abu kamar yanzu misali ne kamar mataimakin shugaban kasa idan ya zo jihar katsina akwai mai matsayi kamar shi babu idan ya koma san fada shugaban kasa wa yana da mai matsayi sama da shi shine shugaban kasa da Allah kujerar shi ta shugaban kasa ta mataimakin shugaban kasa ita ce tafi mai ƙarfi ya fi alfahari ya ita ko a ce ai a nan idan ya zo gaba yake da gwamna wannan ya fi tasiri a gunshi so da haka sai yana gwamna wata ai ya jihar kaduna ne kawai wata ba kujera ta shayi duk shugaban duk najeriya gaba daya in yin shugaban kasa ya samu wata matsala shi za a sa shi matsayin shugaban kasa a bai samu matsala ba ma yana da ayyuka a ofis din shi wanda sun shafa kasa gaba daya to haka shi manzon Allah in ka ce sayyidun sayyidul khalqi bai cika alfahari da wannan matsayin ba saboda magana ce ta halittu an shigo da shi cikin halittu a da fata an gane wannan amma ku wato an dawo daraja ta ƙasa halittu to shine shugaban su amma ku a san bawan Allah to san yana fadar Allah Allah ya sa an gane wannan kudin san yana san fadar Allah da ka ɗauki matsayinsa a gurin a fadar ba wanda ake ji da shi sai shi to ya fi jin matsayin wannan na abdullahi ne in ku an zo da cikin halittu ya dama duk kasa suke da shi wannan an gane kusancin wancan da wancan ko to shi ne ma'ana wa annahu lamma qama abdullah kuma lallai yayin da ba wannan na Allah ya miƙe yana sallah sun lokacin da suke saurara karatun nashi kenan wadancan aljanu an dawo maganar kisan su ka yakununa alaihi libada sun kusa su zama kamar shimfiɗa akan annabi wani kan wani sun tattaru tunda su ba ganin su ake ba da ba ta an gane wannan kuma wani masanin yadda rayuwa aljanu take yace da aljani zai zo ya dauki wannan wayar haka yana dauka tabacewa za ta yi ta ma da ba ta an gane wannan yana in yanzu in yanzu ya zo zai dauki yana rike wannan lasifika zai rike ta to za ka daina ganin ta haka Allah ya yi su duk abin da suka rabu da shi to zai bace sai dai idan sun rabu da shi sun sake sai ya dawo amma in dai za su rike shi to zai bace za ka daina ganin ko da keke ne ko mashi inda za su rike haka to zai bace ba za ka ga shi sai idan sun sake shi sannan ya dawo ka rika ganin shi wannan kuma iko ne na Allah tare da cewa kuma ɗan adam sun fi su daraja a wajen Allah kuma su ne ke da imkaniya kuma ya ada Allah ya ce wa laqad makkannakum fil ard mun ba ku dama a cikin ƙasa yanzu duk wata falka idan ka gani waye yi ta yan adam ba za ka taɓa samun dokta da za a ci wannan aljanu suka yi ta ba da ba ta an gano wannan duk wani abin da za su da hede tarabe cikin yan adam amma komai za ka iska yan adam ce yi so da haka idan lokacin da manzo Allah ke yin wannan karatu na ar-rahman cikin sallar asuba da iqra sai sai kasance kamar za su zama shimfiɗa a kansu wani kan wani suna ta saurara ka biyo kunna alaihi lillahi na'am قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا to nan kuma Allah madaukakin sarki ya dakatar da wannan maganar ya gaya wa manzon Allah ya gaya wa dukkan duniya qul inna ma ad'u rabbi ka ce ni iyaka kadai domin inna ma dinnan malaman nahu suna ce mata harfu hasrin wa nasbin harafi ne na iyakansa abu iyakacin shi kenan inna ma ana murabi iyaka kadai ni ina kiran ubangiji na ne wala ushriku bihi ahada ba na yin shirka da shi da komai ubangiji na kadai nake kira kun manzo Allah bai yarda a shirka a gaban sa wata mata ta zo ta ce ma sha Allah wa shi'ita wannan abin zai faru matakar Allah ya so kuma kai ma ka so sai manzo Allah ya ce la taj'aluni lillahi niddan har ku sanya ni in zama kamar kishiyar Allah mana kawai ki ce matakar Allah ya so kawai an gane ko ya ci kuma manzo Allah ya ce kada mutum ya rika cewa Allahumma gafirli in shi'ita warhamni in shi'ita Allah bai san haka Allah kai man gafara in ka ga dama Allah kai man kai man rahama in ka ga dama yace wal yazmil mas'alata fa inna Allah ta'ala la mukriha lahu mutum ya roƙa kai tsaye kawai Allah kai man gafara kai man zinki ai da ma Allah ba wanda ya sai tilasta mai ai ba ya karka cewa in ya ga dama da ba ya ga dama ai amma me na faɗin kuma haka an gane Allah ko yanzu mutum ne kaje zaka zaka nemi wani abu gun shi suka ce Allah na zo da Allah ina so ka taimake ni abu kaza in ka ga dama kaga kila ce to je ka ban ga dama ba kai ka sai kuma to so daga shi ma Allah manzo Allah ya ce a daina roƙon shi cewa Allah ke min gafara in ka ga dama a ga ce kawai Allah ke min gafara dama ai ba wanda ya isa ya tilasta Allah da da fata an gano wannan da haka qul inna ma ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada ka ce masa ni iyaka dai Allah ubangiji na kadai nake kira ba na shirka da shi da komai to Allah ya shiga ya mana katangar karfe da shirka so da ita shirka babban hadarinta mafi girma duk wanda ya mutu a kan to da shi da aljanna hayata hayata abadan komin kirke shi duk ibada shi kuma in dai ya mutu da kan shirka to yayi asara kawai da ba ta an gane wannan matsala ce babba kuma Allah ya tsare na'am قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل inni la amliku lakum ko darran wala rashada qul la haka dai ko kace musu ni din nan ban mallaki cuta ba ko kuma shari'a a gare ku Allah ne kada ya mallaki wannan da ba ta gano ko lokaci yayi goma salamin shi ku haka ne ko alhamdulillah ce mun tsaya nan gurin gobe sai mu karasa rashin abubuwa nuna ya taimaka wa da haka wayar ta da alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka gyara zakatun mu da dabi'un mu ka gafarta mana dukkan zunuban mu ka gafarta wa magabatan mu da malaman mu wanda suka gama gidan gaskiya ko kuma Allah ka kyautar karshen mu ka ba mu ikon suka da imani Allah ka karo mana buɗi na alkhairi ka kawo mana haske cikin al'amuran mu da abin da muke jin tsoro a duniya da lafiya Allah ka ya mana kariya dan alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan marasa lafiya a cikin Allah ka ba su lafiya alfarma annabi alaihi salatu wasallam to tambaya daya in akwai ta in ba kuma kawai mu sha na'am ta tana mabi kuma shi ke na'am na'am na'am na'am ai ba a sai da shi ba a iya sai da masallaci ai na fahimci misali shi masallacin ba a iya sai da shi daidai in wani abu ne na al'umma gaba ɗaya ya taso ba na shi ba shi wanda ake ganin a ɗebi masallacin ai wannan abu na al'umma kamar hanya sai a je wani a gina shi to sai amma ba shi ya ce yana buƙatar gurin da haka a sai da mai ya gina wani gobe ba a yi haka sau da wannan buƙatar tashi ce ba ta al'umma ba da ba ta an gane wannan to ai jama'a mu gane wani abu ba ho wani ma'asumi in ba annabawa ba ba kuma waɗannan duk abubuwan sunan su laifuffuka kuma wanda ya Allah yana iya yafe mashi in ya so ya yafe mashi laifi ne wani na nan ma zai yi laifin da ya ninninka wani ba kuma ina cewa ai wannan din bane a gane wannan sai dai a gane cewa ba wani abu ne wai na kafirci bai kai ga wannan matakin ba laifi ne in aka kai da ba a sai da a yi wannan shi ina ai lalle kamar yadda na faɗa sai dai wani abin da ya shafi na al'umma gaba daya wanda za a yi wani abin da ya shafi al'umma to sai a tada masallacin dan a je a yi wannan abu ba shi ya ce ka ina so in yi kaza ne gurin bari in je wani gu in gina masallacin nan kuma in mai da shi cikin gidana ba a haka da ba ta an gane wannan in an ga wani zai yi a taka mai mulki a gaya mai ba daidai ba ne haka kuskure ne babba to kai na ƙarshe na'am na'am na'am na'am yi sauri zuwa da lokacin mu ya kare
idan mutum zai iya ga shi kuma ba kawala ce gaba ɗaya ba a cikin wani abinci wanda ake gabawa to mutum zai iya yin wanka da wani ruwan rabi rabin rabin abu da aka dafa ne wanka da rabi ita ma ne wanka da rabi ita ba ta to a takaice a gurgudu na fahimci abin da kake so ba akwai hadisin da ma'aikin sa la yaktasilur rajulu bi fadli al-mar'a wala mar'atu bi fadli ar-rajul to wannan hadisi mansufi ne an shafe shi hadisin da ya da ya shafe shi shine ma'aiki da alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin wanka da ruwan ragowar ruwan da matarsa maimuna bintul haris radiyallahu ta'ala anha in ta rage ruwa yana amfani da shi ya je yi wanka har ma wata rana take cewa na ina da janaba fa ne wanka sai manzo Allah ya ce innal ma'a la yuznib ai shi ruwan bai samu janaba ba da haka malamai sun ce wannan hadisin shi ya shafa wancan wancan shafaffe ne ba wai mai rauni ko ƙarya ba ne aya manzo Allah da ya hana daga baya kuma sai aka soke hukuncin ya ba da dama a cigaba da yi da haka wannan magana kaga ba ta so ba kenan gaba da ko da ruwan ba cikin ƙwaryar ne in ta rage zai iya zuwa yayi ba na cikin shayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك sannan kafin mu shafa muna yin addu'a ga masu kawo kayayyakin mu da baki a cikin masallacin nan Allah ya sata mu kowa da alkhairi duk abin da mutum ya kawo ya kawo Allah ya ninninka mishi sannan kuma bana kamar yadda ake ganin alama za mu yi katama ko za a yi sauka wajen hatama din nan tun yanzu muna neman mutane su dora wa kansu abubuwa na alkhairai in wani ya yanko rago farin layi hamdu bai yi yawa ba in wani ya yanko kaji a kawo a ba bayan Allah bai yi yawa ba in wani ya gabari ya kawo ruwa katan kaza a ba bayan Allah tun yanzu duk abin da kake da iko na alkhairi wajen ina ga hataman nan wajen shekara ta kai 18 ko 17 daga farkon tafsirin nan da mutuwa sai bana Allah kuma ya raya mu da hikima irin tashi kuma gashi za mu sauke in ya raya mu zuwa lokacin sauke to da haka muna buƙatar mu yi abubuwa sosai wanda za mu yi hidima ga alfa'ani kuma ga kanmu idan wannan rana ta yi ba mu so mu yi walima yar ziga da ziga so mu yi babba sosai wanda za a zato mun yi abin wajen shekara sha takwas kila lokacin ma wasu nan duk suna yan madaidaita ko wasu shekara sha takwas ko ko mu ne inda za a kawo hoton a lokacin sai kaga mutum yana madaidaiti shekara sha takwas kwarai kuwa to da haka saboda haka lallai a yi haka din ana buƙatar haka har mata na cikin gida wanda suke jin wannan sautin duk a yi shiri ga wannan walima din ya zamto an girmama baƙi wanda za su zo an girmama alƙur'ani mutum kuma ya zamto ya yi haka Allah ya samu dace